بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب التباعد للبراز في الفضائل mana in mutum zai zagaya ko zai kewaya sai je nesa kada je kusa da mutane sai ka je nesa inda mutane ba za su ganka ba ladabin zagayawa ke shine ma'ana in ka shiga ban daki sai ka kulle kofa in ba gaba ai gidanka ne ko to amma ka shiga kuma sai ka kulle kofa ba gaban wani yazo zai wuce fa yaro zai wuce ka قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن أولي عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب abada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza kasance in zai zagaya a bayan gari sai je nesa baya tsayawa kusa da mutane da zamanin abada قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمرو بن عبيد عن محمد بن المثنى عن عطاء الخراساني عن انس قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر انا سيتي نا كسانتي tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya da suke yi fatanaha li hajati sai manzo Allah ya kama hanyar zuwa biyan bukatarsa thumma jaa fadaa bi wudu'in fatawadda sai da manzo Allah je nesa ya gama sannan ya dawo yace a bashi ruwa ya alwala قال حدثنا يعقوب بن حميد ابن كاسب قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن يونس بن خباب عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد الغائط هو المطمئن من الأرض فسمي ما يخرج من الإنسان باسم المكان الذي تكب هذا الشيء ba lallai ba ne bai nuna sai ta yi ayin amfani da hoge sai ta yi da za a je da ruwan tsarkin kaɗai aka tafi la ya hatamil haza? la ya hatamil haza? aka ɗaifi ɗan ruwa kaɗan aka ji aka yi tsarki aka zo kai ba ni sauran ba ni ruwan yin alwala ba a yin haka nan? a lokacin da ake zuwa da ruwa da gwangwani cikin ruwa mai da za a je abin nan sai a je da ruwa cikin gwangwani an je ba ruwan wani da ake amfani da shi ba in an dawo kuma sai a nemi wani ruwan a yi mai a yi alola قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي جعفر الخطمي قال أبو بكر بن أبي شيبة واسمه أمير بن يزيد عن عمارة ابن خزيمة والحارث ابن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي خراد قال يتي حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم ناجي أيكن حج تارد منظر الله صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته فأبعد أليس كذلك؟ هذه الأحاديث كلها محل الشاهد واضح لا يحتاج إلى نقاش قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسماعيل ابن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البرازة حتى يتغيب فلا يرى جمعي تفيا منظور الله صلى الله عليه وسلم منظور الله يكسر بايا زاقيا وبايا زوا بايا قريسيا جينيسة إنما أغنيسة صلى الله عليه وسلم قال حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن كثير ابن جعفر قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد صلى الله عليه وسلم باب الارتياد للغائط والبول باب اللي يزور متين يسابا مكانسا إن زي في ساري كو زي سبلو قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن صباح قال حدثنا ثور بن يزيد عن حسين بن ح... عن حسين الحميري عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخير عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جمع الله صلى الله عليه وسلم يجي من استجمر فليوتر wanda zai tsarki da hoje da dutse uku ko biyar ko bakwai man fa'ala zalika faqad ahsana wa man la fala haraja wanda ya da wutiri ya kyauta in kuma bai yi wutirin ba ma babu laifi wa man takhallala falyalfiz duk wanda ya dauki tsinki abin tsakace sa ya cire dattin hakoransa ya jefar kar ya haɗi saboda tsafta saboda baki da kake gani din nan da abin da ke cikin baki wata yana da wata matsala masu mai ban mamaki lokacin da abin ke cikin baki abinci ne ba ka bane ba tun safi kake hadiyan yawo ka cikin baki in ba yawo ma makogoro ya bushe ko amma yawo in ka fito da shi kuma cikin cokali ko cikin kofi za ka yi sha ko ka sa sukari ko zuba ko ka sa madar ka sha zai shi yayu ba ka son kai mai kallonsa bakin ka shi ne inda kake fi komai kake son tsaftar shi da komai haka yake cikin bakin ka amma da ka tofar tafin kafan kama ba ka son kafan kama ta taba wani amma kafin ya fito fa shine ruwan sha shine ruwan komai shine fara shine komai alaisa kazalik to haka tsakace in ka cire abinci kai da kanka sai abinci kana ci amma da kaci ka gama wanda suka makale ma hakuri din sun zama kuma me da kazanta an ka cire aka ce kayar wa man laka falyabtali ai ga falyalfiz ba ce ko ka koma ba ka gara ba aka ce wanda ya bisa sakace ci cire ya tofar wa mallaka duk wanda ya tauna abinci falyabtale ya haɗi kar ya fito da shi ya zama kazanta man fa'ala za faqad asana wa man la fala haraja wa man ata al khala'a falyastatir wanda yaje wajen matsuguno ya boye kansa wa illa fa illam yajid illa katiban min ar-ramli walyamdud lahu in bai samu abin da zai kare kanshi da shi ba sai tudun yashi yaje raba da wajen فإن الشيطان يلعب بمقايد ابن آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج وأن حديث ضعيف قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن صباح بإسناده نحوه وزاد فيه ومن اكتهل فليوتر وكوي زيادة وند زي زي سا kwalli zai abin nan sai yayi su uku in zaka yi su uku ya zaka yi bangaren da idon dama biyu idon hagu daya من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن لا كاف فليبتلع ضعيف هذا سند ضعيف قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن الملهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر لا كسن شيء ترى منذ الله صلى الله عليه وسلم أو تتفيا بلاغر فأراد أن يقضي حاجته فقال لي شيء sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son ya je ya zagaya sai ce ikti tilkal isha'at asha'ataini qala waqi'un yani an-nakhl as-sighar sai manzo Allah ce ka je wajen wayannan bishiyoyi kananan bishiyoyi kananan bishiyoyin dabino din nan fa qul ka ce da su inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'murukuma an tajtami'a je ka ce da su manzo Allah ce ku hadu ku zo ku sutirce shi قال وكيع يعني النخل الصغار فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا فاجتمعتا سيسك حدو فاستتر بها بهما سيما الله يسا سك زمومش كاريا فقضى حاجته ثم قال لي بما الله يا جماعة شي ساكي فدا من ائتهما فقل لهما litarji kulla wahidatin minkuma ila makariha da ya gama sai ce kaje ka ce kowace bishiya ta je wajen ta koma inda ta fito fa qultu lahumu faraja'ata sai suka koma hadha hadithun sahih mu'jiza ke wannan wannan ita ce mu'jiza ko amma ka ce duwatsu sun yi tasbihi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mu'jiza a cikin wannan tasbihul hasa ala yadi fi yadihi rasulullah fi yadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai mu'jiza a cikin wannan ina yake ko da a ce tasirin da suke yi wanda yake umar shi ne mutane ba sa yi amma wannan an ji su ta yi a nan
Uhu. an ji su an ji waye ji eh ba mujiza a tasbihi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce mu'jizar ita ce manzon Allah ya ji tasbihi amma ko fir'auna ko abu lahab tasbihi ko wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ko kafiri ya dauka suna tasbihin walakin la tafqahuna mu'jizar ita ce da suka yi tasbihin manzon Allah ya gani amma ko arne ko kafir ya dauki mun abin nan suna tasbih ko ba su yi amma ka sani ba su ba wanda ya san abin da suke ci eh amma wannan hadisi ai sahihi ne manzo Allah ne zagaya je bayan gari zai zagaya sai ce kai je ka ce ma bishiyoyin na wa'ancan kananan bishiyoyin su zo su suturce ni ya je ce manzo Allah ya ce ku zo ku suturce shi sai suka zo suka suturce shi da manzo Allah ya gama ya ce kai je ka fada musu kowace ta koma wajenta yaje ce manzo Allah ce kowace ta koma wajenta kowa ta koma wajenta sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل yace abin da manzo Allah ya so ya sutarci kanshi in zai biya bukata shine tudun yashi ko tudu bango ga wani abu ya kare shi ko ku a'a bishiyoyin dabino ya samu kanana sai ya shiga ciki sai su kare shi wannan hadisi ma sahihi ne ko قال حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد قال حدثني حفص ابن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن ذكوان عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب فبال وانا حديث ضعيف فبال ألوكش نمكي بخاري muna a tasu ba ta takomin fabala sai muka ce ya yi fitsari to sai cikin birni suna ce da Allah ku ce malam maimakon fitsari din ya ce ya yi bawali zai na ce to mu kuma in aka yi bawali ya fi nauyi da fitsari ya suka ce eh wajen ku bawali ya fi nauyi da fitsari to amma fitsari kuma bawali ma'ana ɗaya ke ɗauka fitsari kuma yana ɗauka ma'ana biyu fitsari da fitsara ba haka bane ba a hausa tana da a ce hausawa sun tashi sun tsaya da a duniya yadda ake shirya komai cikin kwamfuta ga larabci ga turanci ga faransanci ga jamusanci ga urdu ga kaza-kaza da an sa hausa ce to amma wani kokari aka yi don haka ya kasance a ba yadda za a yi an kasa har yanzu mun kasa tafiyar da kasanmu yadda za mu ci amma hausa ai ba karamar abin nan ba ne akwai abubuwa da yawa masu fa'ida a ciki hausa ke da ƙarfi fawar da duk kalmar da take so ta bai ta hausanta da ta mai da shi hausa ba wahala ɗan koma da za ta yi shi kenan ya zama hausa duk kenan ga tal'udu ba haka ba ne ba eh eh ba hausa tana da wannan allah ya ba ta wannan faɗin da ƙarfin duk abin da ta ake so a bai da shi hausa sai ya zama hausa kuma ke eh to amma mai hausa suka yi eh ba a damu da wa'annan ba duka ba damu da faɗa wa'annan abubuwa da yawa sai kana fassara larabci sai kana fassara zaka san hausa na da faɗi kuma tana da ƙarfi to amma nawa aka kashe littafai ma nawa aka fassara zuwa hausa yaushe ma aka fara fassara alkur'ani zuwa hausa balle hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ba sakaci da aka yi sosai sosai sakaci da aka yi sosai da an fassara komai abubuwa da yawa ba abinda za ka karanta ka kware a ciki sosai sai da yare za su kasashen turai kasan faransa don suna tare da ingila shi ke sai ta bar faransa ce ta yi kasan ku kasan jamus ka yi turanci sai a ce ka je ingila nan ba kasan ba kasan ingila ba kowa kasan shi kuma da yaren sai to daga nan komai ya tsaya har komai ya zamo gashi nan abin da ake ciki abinda bai danganci siyasa ba bai taba kudin ku bai taba mulkin kuma ku mai da hankali a gyara babu babu da mutum ya kamu da rashin lafiya fama yake a fitar da shi waje in ba kam sai ya mutu sai ya mutu magungunan da ake bashi wata mata ta kamu da rashin lafiya ta je likita ibrahim ba ibrahim ba zama najeriya kullu yana south africa yana america yana turai yana ko'ina ba zai iya zauna ba a najeriya ba saboda abin da ya koyo da kwarewar shi da menene babu kayan aiki kuma tan ta zo ya duba ta ya duba ta daya bayan daya sai ba ta magani ya rubuta mata magunguna ta je ta sha ba ta samu lafiya ba sai ta je masar ne ko dubai sai ta je ta samu lafiya sai ta dawo ta ce gashi na zo na samu lafiya na zo in faɗa maka amma abin mamaki duk hanyoyin da ka bi din da na je haka aka a wani wuri da ka kai ma ba su kai nan ba kuma din magungunan da kake rubuta min ba wanda suka kuskure ko daya shi suka rubuta amma na samu lafiya sai ce eh abinda muka karanta kenan duk waɗannan curutan magungunan su kenan amma din maganin da na rubuta miki nan in kika je kasuwa ba mai kyau zaki saya ta ce din magungunan da ka rubuta min shi gashi nan ta nuna duk amma na waje na da kyau na Najeriya ba shi da kyau me ya haifar da wannan a a can ne aka shigo da shi waye shigo da shi eh to wai abin mamaki a ce a can ne aka shigo da shi waye shigo da shi abin da kake so kudi ka je a lalata komai a baka ka zo ka cutar da yan uwanka su da yake ba za su yarda su cutar da yan uwansu ba duk abin da kake so din nan za a yi maka shi amma ba za a yi amfani duk za ka kwashe su for export only wa'annan abubuwan da aka yi duk mutane dabbobi za a ce ba mu nan ka samu mutane ne ba za a shi duk abin sai a kwashe su duk a tafi da maka da shi inda kake so ka je ka kashe ɗan uwanka da cutar rashin lafiya kama shi ke sai shekaran jama ba ku je a voice of america mata biyu da suke magana ba kowa ya ji ba ku ji labarin voice of america ko ingila ko mata da suke ba da labari abubuwan nan duk abubuwan da za a yi maganin da za ka sai ba mai kyau ba ne likita in ya kware shi ma Allah Allah yake koma wani don takaici zai kashe shi ba haka ya san rayuwa ba to me yasa ba za a daga matsayin Najeriya mutum ya taso daga Dubai shi ma ba shi da lafiya za a zo Kano a yi mishi magani za a je Katsina a yi mishi magani za a je Anambra a yi mishi magani za a je Lagos a yi mishi magani me yasa sai dai a je Masar India Dubai Dubai din nan 1974 fa wallahi kauyawa ne duk ɗalibin dubai in ya zo jami'ar islamiyya wallahi kauyanci muke ganin shi da shi har zuwa 1974 daga wannan lokacin ne da aka yi yakin matsalolin man fetur ko aka yi ta hayaniya aka yi shi daga nan kasashen larab duk wanda ya je kasar saudiya hajji ko umara 1970 tambaye shi ya kasar take daga 1970 zuwa yanzu shekarar 44 kenan daga duk wanda ya zuba zuwa aikin hajji ko umara daga zuwa har 1970 har 71 har 72 ka tambaye shi don Allah ya kasar maka take ya kasar madina take amma ga shi nan sun zo sun kai inda sun kai najeriya hajji yanzu tana nan ga malaysia ta zo ta kai inda ta kai amma najeriya sun samu kuɗi sun samu mulki to me laifin mai najeriya ta yi ba za a ɗaga matsayinta ba laifin mai najeriya ta yi me zai sa mace a kowar course da ake yi duk duniya har amerika za a zo kasar kano a yi ko za a je kasar jigawa a karanta me ya hana babaki a babaki ba ne ba babaki ba ne ba babaki ba ne ba wallah babaki ba ne ba waye muku baki waye bakin ba wanda ya muku baki ku ne kuka yi makanku baki ku ne kuka yi makanku baki kana neman shugabanci baka san me shugabanci ba an hau shugabanci me za a yi baka sani ba kowa kowa baka sani ba abin da ke gaba ga ka tara kudi ko ka yi mulki ka samu kudin ka samu mulki to me kai maka san al'umma me kai ma al'umma shi kenan sai a sauran zama a najeriya kenan kowa ba shi lafiya sai ya je kasar indiya sai ya je kasar masar sai ya je kasar menene da menene sai ka je a bincika bincika ce ka yi sa'a saura kiris kwana ɗaya ko biyu ka da ka kara kwana uku da ka mutu sa'annan sai a yi maka a ciccire abin da haka zunusi roma allah ji gaishe ma dakin kan muna mitin larar hadis muna tattauna yana ya haifi yari a ce ba lafiya an yi an yi an gaji ya ce zai je da ita jidda muka ce to a dawo lafiya za a je a yi operation ya je ya umura ya dawo ya ce ya aka yi operation sai ya dariya ce da suka kai asibiti nurse nurse ita ce ta duba ba wai likita ba fa ta ce waɗannan ne magun likitoci suke baku wannan magungunan ya ce eh sai ta karbe su baki dai sai ta sa cikin kwandon shara an gama nan wannan ba su da aiki aka je aka bashi magani nace operation aka yace wallahi ba ai operation komai ba magani aka bashi to me yasa ba za a tsaya tsayin daka a daina shigo da magunguna marasa kyau ba dan Najeriya shi ma ya zama mutum kamar yadda duniya kowa yake mutum dukkan a ce injin wankin koda inji ɗaya ne ko biyu ina aka taba yin rayuwa haka to shikenan lokacin da naka ya tashi zaka je kai injin yayi aiki har ya gaji inji ya yi aiki har ya gaji aka matsa masa ya aiki ya ce to ya zuke jinin a mai da jini kuma yake komawa sai mai sai mutuwa amma ba da za a ce mishi abin da ya faru kenan ya ce an gama komai yana mai shina hutawa ne ya mutu inji ya yi aiki ya gaji kuma ban da wannan injin babu wani kuma ga wannan in ba yi wankin kodan ba sai mai to sai aka tilasta ma inji ya yi aiki inji ya tsuge jini aka gama inji ya mai da jini ya kasa mai da jini kasar da mutane ke da kudi ba san abin da za su yi da shi suna da kudi ba san me za su yi da kudin ba wallahi eh matsalar me me laifinsa me laifinsa me laifinsa da Allah ya shi da shi kenan sai a ci me laifinsa a'a kakka je asibiti me laifin wanda ya je aka ce mishi ga mai kyau naira dubu ga mara kyau naira uku me yasa aka nuna mishi biyu ya zama na magungunan duk masu kyau ne ba mara kyau sai ya zabi wani sai ya zabi mai ai kuskuren kenan a ce ma ga mai kyau ga mara kyau ya kai mara kyau ya shigo garin kasan daga sama ya fado? eh? duk wa'annan kurakurai ne wallahi tallahi duk wannan kurakurai ne muke makamu babu nahi anil ishma'i alal khala'i wal hadisi indahu kana sauka saudi arabia dukkan tun da ka shiga zaka sai magani magani ɗaya ne ba iri biyu magani ɗaya ne har panadol in sun je umara suke kawa suna sha in ya kare ya aika a kawo mishi ba sa shan na najeriya panadol ko mene ne yau shi za ta bar rayuwa haka mun yi sallar isha a makka cikin umara cikin azumi na gaji zan kwanta wanda muke tafiya ya ce shi ba shi da lafiya zai shi ga likita ya ce to kaga in ka zo ga inda zan kwanta in ka zo ina bacci ka tashe ni zai kama hanya ya shiga wajen wajen gidan fahadi din na akwai asibiti mai ina kwace ka in gyara komai in gaba komai shi gashi yanzu nace ya kai baka je bane wai ya je har an duba shi an bashi magani gashi inda ake son likita hamsin shi a ce likita ɗaya ya aiki yau shi zai yana son ya rubuta ma magani an zo mishi da wani mara lafiya yana rubuta ma magani an bugo mishi waya yana rubuta magani ai- yaushe aka taɓa yin aikin likita haka gashi kullum ana faɗin abin kunya ana ji abin kunya wallahi da haka ake kakkashe mutane wallahi sai dai ba za a faɗa ba ne ba ba za a faɗa ba ne shi yasa sai a roke su masu kuɗi don allah su kawo injin wankin koda a kawo ƙwararru mutane da su yi A- a- mutane na mutuwa haka ba a sani inji ya galabaita ya ga yayi aiki ya gaji aka matsa masa sai yayi ba zai iya yi ba to da aka matsa sai ya fara yi zai zuko jinin in ya zuko jinin zai mai da jinin sai injin ya kasa ba zai yi ba kuma ba abu ne da za a zo shirin jami'ar ba ba zai yi ba wallahi tallahi sai mutuwa ba sakaci kenan da ganganci ba sakaci ne da ganganci wannan ya shafi siyasa masu siyasa ya hana samun kudi ya hana su mai da menene to me yasa ba za a mai da hankali al'umma ta zamo al'umma ba yaushe najeriya za ta zamo a ta zo wata matsala ta tashi amerika ko mura lafi a ce ai wannan jinyar sai an je kano ko enugu ko lagos ko ibadan a zo kuma a samu magani yaushe za ka yi wannan matsayi eh ba a san lokacin ba a ce ga asibiti a kano ko a katsina ko enugu ko ibadan duk duniya in rashin lafiya sai an zo wajen da an zo kuma kaman ba cikin shi gaga duk jinyar da ake so za a samu da maganin da kayan aikin da kwararrun likitocin ba mutane ba ne ba ba mutane ba ne ba Ah, kasan ba ta da kudi masu jagorancin kasan da majalisa da sanatoci ba sa zama a cikin kudin najeriya a kunna musu ac a ba su abin a biya su albayi a ba- komai da komai ba a yi tumin suke yi yaya babu komai babu nahi anil ijtima'i alal khala'i wal hadisi indahu babin da ya zo na an hada- an hana mutane su haɗu a wajen wanka ko wajen biyan bukata ana yi da shekaru 60 ana yi mun gaggani turawa kenan haka suke sai a gina waje daya mutum goma su zo su shiga ciki suna wanka tsirara lokacin ma jahiliya kenan an yi wannan amma yanzu duk komai ya caccanza kuma ya caccanza ko wannan tsirara wannan tsirara sai abinda zai yi shine sai ya boye kayan shi kuma ya tsuguna sai ya kullu ta ina to shi ne aka hana kuma ana ta hira fa ana ta hira eh eh suka yi haka har yanzu har gobe قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء to ga cikin birni ma an kasa samun magunguna an kasa samun abubuwa ya za a yi mutanen kawai su ina ruwansu قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا إكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان على غائطهما كان متم بيو سزو سنا غانا وسنا سغني سنا سغنو كما سنا غانا سنا سوروتو ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله عز وجل يمقت على ذلك وأن حديث ضعيف ودك معنى سديدين قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سلم بن ابراهيم الوراق قال حدثنا إكرمة عن يحيى بن ابي كثير عن اياض بن هلال قال محمد بن يحيى وهو الصواب قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا علي بن ابي بكر عن سفيان الثوري عن إكرمة بن عمار عن يحيى بن ابي كثير عن اياض بن عبد الله نحوه annahayu anil bauli fil ma'ir rakidi wannan mas'ala fa ta asibiti din nan ba mas'ala ce karama ba fa din rashin lafiya kai ga shashe typhoid ana jinyar typhoid ko malaria cuta tana cin mutum cuta tana cin mutum ko ni na kwanta na je na ga likita likita babban asibiti kuma na kashe kudi sosai Eh, duba a ai typhoid ne ga magungunan typhoid na zo na kwanta gida na kasa bacci har gari ya waye kuma jikina tun da nake tun ina karamin in na sha ba na sha magani su uku kwana uku ni ba na sha magani su uku kwana uku ko panadol ko da in sha da safe da rana ban sha da dare zan kwanta ko kon sha su daya duk magani na sha ina shan shi su daya zan ji alaman aiki jiki alhamdulillahi rabbil alamin har gari ya waye ban samu lafiya ba har gari ya so na ce in da ba wannan likitan ban yadda da shi ba maganin da ya bani ba ba shi ke sai mu je shi kira wannan Ibrahim da nake magana Muhammad Ibrahim sai ce ya dauke da muka je asibiti Aminu Kano yace a malam me ya hada ka da typhoid kana shan ruwan famfo ne ko inan ka bohol ne gidan ka bohol ne ko ina bohol ne kuma ruwan malam baka da typhoid ma'ana tun kafin ya duba kenan sannan ce zauna ya auna komai ya ce ba ka da komai ba asma ba limoni ba komai da komai alhamdulillah rabbi to amma sai ɗai bijini ce za a je a bincike komai cikin jinin ya ce kuma ba za a je waje kaza ba sai waje kaza da kai ƙwararren likita ne baya iya zama najeriya daga south africa sai america kullum haka yake kai kawo in an ɗauke shi za ba shi a ce to za ka yi aiki kaza miliyan kaza za ba ka miliyan kaza ya zai yi zauna ba zai iya zama ba ba zai iya zama ba wallahi ya ce aka je aka yi takardar tana nan har yanzu sai da na nuna masu aiki science bayero university aka je aka bincika duk nas da ta duba suka ce wannan result sai jikin dan shekara 40 ake samu wannan kuka sa 70 years wallahi tallahi abin da ya faru takardar na nan aje har yanzu saboda ban da typhoid ban taba yin typhoid ba alhamdulillah kuma aka jana ba da maganin typhoid ya ce malaria ce kuma yar karama duk duniyar nan ba abin da ke damuna kamar malaria malaria sai sa da na ji karar sauro sai gaba sai raina ya baci haka zan zauna har gari ya waye sauro da zafi su ne malaria yasa duk yadda za a magance malaria diesel da za ka sa ka kunna fanka yadda ka san muhimmancin tuwo aka diesel yake a waje in ba haka ba za a yi ba komai ba zai yi ba komai tun saudiya hannan duk wanda ya san rayuwa ta ran da ya ji ayi zafi sosai da zafi sai ya bugu waya ya aka yi ce lafiya kalam ya za a yi babu nahi anil bauli fil ma'in rakidi babin da yazo na an hana ayi bawli a cikin ruwan da ke tsaye baya gudu qala hadathana muhammad bin rumhin qala anba'ana laythu ibnu sa'd an abi zubair an jabir an rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubala fil ma'in rakidi yace ya hana manzo Allah ya hana ayi bawli a cikin ruwa mai gudu wanda ke baya gudu a lokacin da muke biyu ke muna karatu wai lokacin da na je gida ce wa na yana shekarar 84 matarsa ta haihu tagwaye guda biyu kuma na je na gani sun yi kama da sun yi kama da shi yanzu haka akwai wa na ɗan shekarar 84 ya ce wallahi suka shiga daji yana tafiyan mil shida da kafa na ce har yanzu kana tafiya inda na sanka ya ce tafiya zai iya tafiya nan har biyu ke har gadon kaya har gidan murtala haka ya zama mishi jiki na ce yaushe aka haife da ce za ka yi tura ya ce 1930 aka haife shi da muka yi magana bai fi sati uku ba ko yanzu har yanzu a ɗinka mishi riga ya zai saka na ce to ala haddasana abu bakar bin abi shayba ala haddasana abu khalid al-ahmar an ali bin ajlan an abihi an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama لا يبولن أحدكم في الماء الراكد صلى الله عليه وسلم حديث صحيح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الناقع شكنا الدائم بلفظ الدائم في الماء الناقع يتي da wannan lafazin baya inganta amma fil ma'i da'im wannan lafazin ya inganta eh babu tashdid fil bawli ai mun san ka'idar da muka tafi muka fara tun zamanin Buhari wannan likitoci su suna kiyastawa ne sa da surkan da kai sama shekara suka sa shekara 70 70 da ba wai haka bane ba don Imam Malik yace ifaz lisanika la tabuh ifaz lisanaka la tabuh bi thalathatin sinnin ومال إن سئلت ومذهب فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة بمكفر ومكذب وبحاسد احفظ لسانك كي اي حرشك لا تبخ بثلاثة أبو أكو كركبر أسان شيغا أسان هو أي أج جمدك سن shekarunka karkabar a san shekarunka nawa ne ko? wa malin duk ya kakkabar a san ainihin kudinka naira dubu goma ne ko miliyan ɗaya ne saboda duk mai kudi ana mishi overestimate idan da ka mallaki miliyan ɗaya ka sa riga ka sa yana da man ya ai business yana da kudi ya kai miliyan goma duk mai kudi ba taɓa mishi underestimate ba shi abu sun nomali in su ilta wa mazhabi haka aqida ka mazhabi ka karkabar a san zai ce fa'alar thalathati tubtala bi thalathati wayannan abubuwa guda uku kamar aka san da su to Allah zai jarrabe ka da abuku bi mukazzibin ƙarya yake yaushe kai kaza kaza kaza kaza kaza kaza bi mukazzibin wa mukaffirin wanda zai kafirta shi aqidarsa kenan ai kaza kaza kaza kaza wa bi hasidin bi hasada babu tashdid fil bauli babin da yazo na nuna khatari musakaci da bauli menene ke ciki na khatari Allah ya kiyaye قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة manzo Allah ya fito akwai garkuwa a hannunsa garkuwa wacce aka yi ta ba san itace ba karfe a ciki fa wada'aha thumma jalasa fa bala ilaiha sai manzo Allah ya sa ta sutura haka ya kare kanshi sai ya fitsari ya bawali sallallahu alaihi wasallam fa qala ba'dhum sai wani ya ce unzuru ilaihi yabulu kama tabulu almar'a ko kalle shi yana bawali kamar yadda mace ke bawali ma'ana ba zai tsaya ba sai ya tsuguna ki fa sami'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala wayhak ya manzo Allah ji shi ce kai tonka amma alimta ma asaba sahibi bani isra'il baka san abin da ya samu abokin bani isra'ila ba kanu idza asabahum al-bawlu qaraduhu bil maqarid bani isra'ila saboda tsananin shari'arsu in fisa bawuli ya taba jikin mutum ko jikin sai ka kankare har fatan ka ko ka kankare fatan tukun shi amma kai shari'an ka Allah ya ba su kin ka ɗebi ruwa kawai shi kenan fana hahum an zalika to shi abokin bani isra'ila shi hana su don me kuke yin haka fa uzziba fi qabri to tunda ya hana su haka to ma'ana za a yi sakaci da bawuli kenan sai zama sababin azaban kabari قال أبو الحسن ابن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا الأعمش فذكر نحوه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش محل الشاهد التشهير في البول أنا محل الشاهد فعذب في قبره قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين جديدين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigewa wajen kaburuka guda biyu sababbi da aka binne mutum cike bai jima ba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahuma la yu'azzabani marra bi qabrayn kabaruka guda biyu yace innahuma alkinaya tarji'u ila man ad-damir yarji'u ila man الضمير إنهما ضمير التثنية راجع إلى من مر بقبرين فقال إنهما إن القبرين أو من في القبرين لا يعذبان والله أنا يمس عذابا وما يعذبان في كبير ba wani abu ne mai wahala fa yasa ake suka samu wannan azaba ba fa amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min bauli na daya azabar kabari sa sababi shine baya tsabtata baya tsarkakewa daga bawali da ya gama sai ya tashi sai wani ya shigo ya sauko wa amma al-akharu fakana yamshi bin namima na bin kuma annamimanci ne aikinsa shine da rashin kiyaye bawali da annamimanci suna zamowa sababin azaban kamari amin tai la yastanzihu min al-bawli ya yaushe mutum zai istiza ya tabbatar da cewa bawli ya abin nan to sai malamai suka ce ai mafi yawancin al'amuran shari'a musulunci da aglabin zanni ake aiki da shi iza galaba alaika zannu anna kaza kaza saboda ba za ka yi yakini ba sai abin da ka gani misali ka yi aski kanka ba gashi ko daya shi ka ɗebi ruwa kofi ɗaya ka zuba ko baka gani ba kana da yakini ruwa ya taba kofina amma kana da su ma fa aka ce ki zuba ka zuba ruwa ka cuccuda ka bubbuga ba haka bane ba ala in iza galaba ala zannika annahu shikenan ba za ka iya sakankan cewa ya kilan cewa ruwa ya taba ko'ina ba ce dai a galibin zanni galibin zanni matsaloli da yawa an ka bincike su haka za a gani ya galibu ala zanni kaza ya galibu ala zanni kaza shari'a ta karbi haka an fahimta ala haddasana abubakar bin abi shayba ala haddasana affan ala haddasana abu awana an al-amash an abi salih an abi hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول ma'ana mafi yawancin azabar kabari yana faruwa ne saboda sakaci da bawali ko? ala haddasa abubakar ibn abi shaiba ala haddasa na waki'un ala haddasa na al'aswar ibn shaiban ala haddasa ni bahar ibn marar an jaddihi abi bakara قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة حديث حسن صحيح تدنغني دبول wanda kai ne bai gama fitowa ba ka sauka ka tashi ya sigo ko ko a'a wanda kake yana fatsamowa yana yana taba ka wanne ne kusa kar ya taba mutum to in ya zama na haka ya mace ya za ta yi fitsari kenan bai taba ta eh ya suke a to sai kai shuru sai kai shuru wannan ya ba jawabi ba ne ana son a nuna cikin abubuwan da aka samu ci gaba a cikin rayuwa yanzu wannan yayin da ake zama matsuguni da ake zama an gama a matsa ruwa din ai ya gyara abubuwa da yawa ya gyara abubuwa da yawa ba haka bane ba ko a dauki fo a zauna a kai ba haka bane ba eh yake da mai ba a ko na tsugunan inda akwai inda fitsarin zai shiga fitsarin yana taba kasa yana dawowa ai shi ne amma yin akwai inda zai shiga shi kenan an gama magana ko kuwa eh eh sai yi mai a matukan wajen na da tsauri matukan wajen na da tsauri in fitsarin ya sauka fitsari na zuwa ne gaban gwangwani madara da me yake zuwa da karfe yake zuwa in ya sauka waje mai tsauri yake yi sai ya fansa bai saboda shi ne sababin azabar kabari shi sa in aka kai wajen wannan hadisan shi a tsaya a dakata tukunna a tabbatar da ya za yi kowa ya fita tunda ya zama sababin azabar kabari mazu Allah ce innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu la yastatiru min al-bawli ashe in aka ce annamimanci namimanci ai kowa ya san namimanci zai iya zama sababin azaban komai har shiga wuta to amma ba wani ya zama sababin azaban kabari to shi yasa ya ce ma yu'azzaba ni fi kabirin mutun ya kare kanshi daga barin fusari wani abu ne mai wuyan yi to amma eh ba wahala amma aka samu sakaci fa to sai in ana nuna ma mutane sakaci wajen barin bauli ya taba jikinka shine yake sa- yana sa kaza kaza kaza kaza kaza an fahimta to ka dauki yaro karami ka rike shi ya fi tsari jikinka kuma fa shi ma yana sa asaban azaban kamari eh eh
现在时刻， a abinda ake tambaya kara bauli ya taba jikin mutum ba gaba ne ba akwai wanda ke daukan jinjiri yara kan kanana a ce bai du- ba su taba yi mishi fitsari a jiki manzo Allah ya dauki dan yaro ya dora akan cikin yaro ya fitsari ba gaba ne ba to wannan hukunci kuma fa sai a zuba masa me in aka wanke ko aka zuba ruwa shi ba zai zama sababin azaban kabari ba saboda me eh a a ana magana ne sh- kan bauli ba a ce baulin bauli ko ba fi tsari kenan ba to me ya fitar da baulin wani ya ba ka da iko da shi Ah, ba hujja ba ce ba eh wannan kamar me yi din akwai sakaci daga gare shi da ya bari har yayi yanda zai bata shi wannan kuma ba da ba a sani bane dauka ne kawai na kai shi kuma yaro ba hankali ne da shi kawai da ya tsara wayannan tat- m- tattaunawa duka saboda duk mace da take haifar ƴaƴa ba ta da yadda za ta yi da fitsarin yaro ko akwai tana da tana da bara eh to amma eh, wa'ancan an taba kara an taba kawo na hadisi ko an zo ana cin karatu aka ce wannan rashin ba yadda za su yi da fitsarin yaro yana sa azabar kabari ba taba faɗar wannan to me yasa azabar kabari shine lamma dina fi man hadait wa bina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum